بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da 16 da watan rabi'in al-awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da daya da watan daya da watan 10 watan Oktoba miladiya 2020 da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu littafin mu na matnul iziya a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka da annur da yake wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar yau da ikon Allah za mu tashi darasi na 21 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na kowane mako wannan littafi muna fata wa Allah subhanahu wataala ya datar da mu gabanin mu shiga cikin karatu zan so sauran minti 20 a tsaye da karatu a yi min ishara kasancewar muna fuskantar wani al'amari gobe rana ce ta komawa makarantu na boko to akwai bukatar muwa bukata mu gudunmuwa a cikin wannan abun Allah subhanahu wataala ya dace da mu akwai shawarwari da kuma nasa'i da zai wa kaina da ƴan uwa ɗaliban ilimi bisa wannan abin da yake fuskantar mu satin da ya gabata muna zance ne akan abin da ya shafi sallar juma'a mun ga ita juma'an nan dai farilla ce wanda take wajibi kowa ya ji ba wanda aka daga ma kafa sai wanda yake cikin hali na bulaguro ko rashin lafiya da makamancin wannan yau za mu tashi inda malam yake cewa fadar malam da yake bayani akan abun da ya shafi wali adaiha arba'atu shurutin wali adaiha arba'atu shurutin game da bayar da sauke wannan yauni na juma'a akwai sharuɗa guda hudu ita juma'a ba da wanda zai yi ta ita karan kanta juma'ar yinta akwai sharadi guda hudu da ake bi wajen a sauke wannan yaunin na juma'a kun fahimta yinta kuma na da sharuɗa wanda mun riga mu yi bayanin shuruɗin guda guda guda bakwai ko sharuɗan da wanda zai je juma'a kuma yanzu ana zance ne na ita karan kanta juma'a akwai sharuɗan da in ba a cika ba to juma'a bata bata yi ba abu na farin al-muqim al-imam al-muqim limami wanda yake muqimin mazauni gida ya ga ce al-muqim wanda nan yake rayuwa akwai bukatar duk juma'a da za a yi a samu mi wanda zai jagoranci mutane sallah shi kuma makka ma'anar imamu da larabci al-muqtadi bihi wanda ake koyi da shi shine ma'anar imam ina fatar mun fahimta to kuma malai ce al-muqim wanda yake mazauni fala tasihu afzazan bata halitta bata yiwa ayi sallar juma'a daban-daban individual kowa ya kai sa daban baya yi sallar juma'a kowa ya kebance ya kayansa da baya yi akwai bukatar dole sai afzaz jam'u fazd ne fazd mutun dai kenan wala bi imamin musafir kuma ba a yin juma'a da limami wanda ke cikin halin balaguro idan mazhabar malikiya sun tabbatar da wannan cewa liman in je balaguro yake baya bada sallar juma'a misali yanzu ka tafiya ta kama ka kwanni lokacin juma'a ya zaka wuce ya mai kaba da juma'a suka ce bi bai kamata ba dole ana buƙatar saboda kai juma'a bata hawa kanka ba hukun bai tsira tun shi wanda ke cikin halin bulaguro juma'ar ba dole bace akan sa shi yasa suka ce to dole wanda zai bada juma'a ya zamanto almuqimu mazauni ne in kana cikin halin bulaguro baka bada sallar juma'a saboda abin da bai wajiba bai wajiba bane akan ka shi kuma daman ka'ida ta ta malaman usul ta malaman usul al-fiqh shine duk abin da yake ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi baya yi sai da shi to wajibi ne kai kuma abin bai zamanto wajibi akan ka ba za ka kenan sallar juma'a limanci ma bai zamanto dole gare ka ba sai ba yake cewa asani abu na biyu bayan an samu limami mazauni gida sai abu na biyu ya ce aljama'atu shine a samu al'umma da za su halarci wannan sallar ba a sallah kamar ana tallar dankali a'a so ake sallar juma'a a taru saboda akwai manufa da kuma hadafi da Allah ya ta a dinga tattaruwa daga cikin manufar shine a samu haɗin kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babban daga cikin manufar Allah yana son ya hada kan al'umma ne shi yasa wallahi duk duniya ba hatabibin mutum kamar wanda zai zo yarba kan al'ummar annabi laifin mai girma ne ka raba kai ka kawo baraka cikin al'umma wadan ba musiba bace ba karamin musiba bace kuma lati aljama'atu wa huwa ghayru mahdudatin bi adadin makhsus to wani zai tambaya yace malan mutun nawa ake buƙatar yi juma'a malan ce wannan mutanen adadin ba a sanya adadi ba ce ga adadin mutanen da dole sai sun taru za a yi juma'a babu adadin da aka kebance ko a alqur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba wani hadisi da karkar cewa ga mutanen da ake da bukata su zo juma'a sai dai an an faɗi cewa ana buƙatar mutane amma ba a faɗi mutanen ba adadin mutanen nawa ne duka wannan zance da ake ta yi da mutane malumai ne na fiqh suka yi ijtihadin su ijtihadi ne na malaman na malaman fiqh ba su kuma ta karatun ba amma hadisi daga annabi sallallahu alaihi da ya tabbata cewa ga adadin mutanen da ake da buƙata da a juma'a babu shi kuma alqurani bai tabbatar da adadin mutanen ba isa malike cewa wahiya ghairu mahduda wannan adadin ba ke iyakance su ba bi adadin makhsus ta hanyar amfani da adadi ke bantacce a ce ga mutum kaza sai sun taru sai dai walakin malaci a sai dai la tajzu min hathalasat mutum uku baya yiwa su yi sallar juma'a duk da ba a keɓance adadi ba amma dai ba ta yiwa da mutum uku idan mutum uku suka yi sallar juma'a ba ta yi ba sabanin sallar farilla azhar ko la'asar ko magariba ko lisha ko subahi daga mutum biyu ake fara jami'i ko amma ita juma'a in aka samu uku ma biyu suka zauna ɗaya hudu ba to ba ta yi ba ana buƙatar adadi jama'a ake so mala ce walal arba haka ma mutum hudu ba su wadato ba ba su wadatar ba a wajen ayi sallar juma'a dan mutum hudu su yi sallar juma'a bai yi ba wa kuma fi ma'ana zalika da abin da ke cikin ma'ana na wannan adadin da bai taka kara yi karya ba balla budda an yakunu adadan tataqarra bihim qaryatan mustaghnina an ghayrihim aminin ala anfusihim malta ba shakka la budda an yakunu adadan sai su zamanto adad wata adadi na jama'a masu dimbin girma wanda tataqarra bihim qarya da ake iya hada gari da su mutanen da suke iya yin gari a ce wannan koko a ce tunga ai musa tunga ko duk mutane suke yin tunga ko zango tunga ta ce gashi na an taru tunga ce ta gari guda ne kuma waɗannan mutanen mustaghnina an ghairihim ba sa wadatuwa da sun wadatu da komi ba sa bukatuwa da kowa kasa akwai garin da in aka aza shi to akwai bukatar ruwa sai wasu ya ka musu akwai bukatar mai da magi sai an kai musu kaga wannan bai zangari ba kenan ko ya zama to garin da al'ummarsu suke wadatuwa sallar juma'a shi ne garin da ba sa bukatar komi da kowa sun wadatu za su iya yin komi da kansu ba na duk abin da kake nema cikin garin na dai bukatar rayuwa wanda ba sai an ɗauwala ba an ce dole sai babban birni za ka samu a ciki kun bace karatun mun gane ashe mutum ya keɓance zangonsa ku zango ku uku ‘yan bukokin ku ku hudu ko ‘yan gidajen ku ku biyar ku ce ku salar juma'a bai yi ba Allah bai dora in akwai inda za ku je ku yi to shi ne mafi ala amma ku ku gina masallaci a nan bai yi ba saboda ba a bukatar tafarruq har annabin Allah ya bar duniya garin Madina masallacin Juma'a guda ke da kai kaf Madina gaba ɗaya kaf girman madina masallacin juma'a guda ke da har annabin Allah ya bar duniya kuma sahabbai sun yana suna da yawa suna da yawa amma dai saboda ana buƙatar a hadu juma'a ce sallah ce ta musulmi da Allah ka muke rayuwa mu yanzu in ba na yin ka ba ka yi na ba ma zuwa masallacin ka dole sai ma sai yi nawa saboda ba na yin ka wannan ba musulunci bane ra'ayi ne shi kuma Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin ubangiji ce shin kaga wanda ya dauki ubangijinsa a matsayin san rai ya dauki san rai shine ya zamanto ubangijinsa amana duk abinda ransa ya nuna musu shi yake yi ba abinda shari'a take yi ba ta karantar mu yanzu galiban kin in ba wanda Allah ya taimaka ba ba zantar shari'a yake ba zantar ni iya abin da nake so ne nake yi to wannan kuskure ne shi ne malake cewa amina ala anfusi kuma sun amintu da kawunansu amintattu ne ba su ba ta shi wani fargaba ko za a iya kai musu hari da makamantan wannan a wannan garin ya aminta bala ce wa hadal adadu wa hadal adadu wannan adadin na cewa a samu al'umma su taru shartun fil ibtida'i la fi dawami sharadi ne a cikin fara sallar juma'a ba a dago ba a kai ana son ya zamanto a lokacin da za a bude juma'an nan akwai adadi ba a dawo ba ce duk sati wannan adadin sai sun zo ko kun fahimci karatu amma dai kafin a ce wannan masallaci na juma'a ne to akwai adadin garin ya zamanto ya zamanto sun wadato wa kansu wala Allah yana yi kasancewa bayan wani lokaci kuma wasu za su ta yi bida wani zai ta kaza wani zai ta kaza wani cin kasuwa ko kun fahimta to wannan baya la yu'assir baya baya cutarwa amma muddin in ba a samu wannan mutane mutum bai kamata abu da salar juma'a ba a cikin wannan wuri malace fa'inin faddu fa'inin faddu min khalfil imami idan wa'annan masallata suka suka wace daga daga bayin liman shine in faddu ay tarakul imama ay suka bar liman shi shi kadai suka da suka saboda wani abu haka na rayuwa wa baqiya minhum 12 li salamihi sahhat wa illa fala mal yace idan aka samu mutum 12 bayan kowa ya ware suka tsaya tare da liman har aka sallame sallah su 12 ne shi liman shi ne na 13 ko to sallar su tayi in ko ba a samu mutum 12 ba a bayan liman to wannan juma'a ba ta yi ba kun ba ci karatu to tambaya nan lokacin da aka yi aka yi corona ku salike masallaci ne ko duk an hana musallar juma'a amma dai akwai wasu suka ta kebancewa suna yin salabi yau gutun sallar su na'am me hukuncin sallar su wata kadiya ce ta mai zaman ka ta zamu zuwa kan tin Allah ya yarda Allah ya samu wange lafiya malai ce wa illa fala in ko su kai sha biyu ba to sallar ba ta yi ba asalisu na uku ma'anar bai halitta a cigaba da juma'a haka da bai kamata in har ya zamanto ba a samun sha biyu bayan liman to malam ce bai kamata ba asalisu abu na uku aljami'u wurin da za a yi sallah masallacin da za a yi sallah ba ko ina ba ke sallar juma'a ba kowane wuri ba ne yake yake kamata a yi sallar juma'a a cikinsa mai zai ka zo wasu su masallacin sai ka ta yi karanta da Allah masallacin hamsu salawati ne wasu masallacin nan ma da ana biyar ka'ida da dokoki bai ma kamata a gina su kula da hamsu salawati ne saboda ba ma da tsari na kula da addini amma dai alhamdulillah akwai wasu kasashe in ka ji abin zai baka shawa yanzu misali irin kasar libya irin kasar maroc irin su algeria suna da tsarin cewa ba cika yarda baka gina masallaci haka irin yadda masu kudin mu suke yi duk wanda ya tashi ya gina bila sai mutum ya gewa ya kare uku shi kadai amma sai ya hidda truasir sank masallaci truasir sank meter ce an ba Allah ko kusan me dalilin duka abin ni ya tawo fadinta da wasu ana kita musu to sun yi dan Allah amma wasu fa ba sa bukatar su yi dogon tahiya ne so yake da ya fito gida ne ga masallaci nan kogun bai sa so da ya fito ga masallaci tafiyar ma dale ce amma ba zai taso daga wata uwa duniya rawa wata uwa duniya kasuwanci baya gajiya kaji da Allah baka bane wani ba sai ya bar garin nan ya je cin kasuwa amma dai masallaci in ya in ya abin nan wayar tafiya yake ce za ga wasu daga dawa cikin mu Allah dai ya sauke akwai alamun munafici tare da su wallahi alazim kuna gani ba kuna gani za ga masallaci duka bai huce kai minti goma kana tafiya ka zo masallaci ba ka isa a masallaci amma sai kaga ƴan kaso mu sun yi gungu saman titi an shirya tabarmi ana sallah wani in ka tambaye shi gidansa da tsakaninsa da ka shagonsa gidansa wallahi alazim tahir minti 30 ci haka ne sai ya yi minti 30 kafin ya zo shagonsa amma bai iya tahir minti 5 ya je masallaci dan Allah in akwai hankali da tunani mi imanin ka mi karatun hankalin ka ya baka to malai ce aljami'u shi ya ga ce aljami'u a larabci shine wurin da ake taruwa a mako shine masallacin juma'a masallaci wanda na khamus salawat ana ce masa almasjid almasjid inda ake sallar juma'a a khamus salawat kadai shi ake cewa masjid daga ya ce masjidun inda ake sallar juma'a khamus salawat kadai aljami' inda ake sallar juma'a al-musalla inda ake sallar iji ko ne da sunansa a larabci kun bayyanta to masha Allah fala tasihu fi ghairihi baya yiwa bata inganta ai sallar juma'a a cikin wurin da ba jami'i ba matattara ba hada matattaran mutane inda mutane suke haduwa wala ala satihi ko kuma ai cikin ala sat alkan hili as-sathi hili wala fi baiti qanadilihi ko kuma a cikin gidan da ke gidan gidan wuta haka daki daki wanda kawai za a kunna fulaka abin da daki masallaci bayan ki wa fi ma'anal jami fi ghai fi haqqi ghairihi da kuma cikin abin da zai bada ma'ana ta aljami idan aka samu abin da zai bada ma'anar jami'i matattara to wannan kuma hukuncin sa hukuncin jami'i ne misali ba lace rihabuhu haraba masallaci sai a ce wannan masallaci ne na juma'a amma ga haraba tana da girma to ba laifi sai a yi sallah cikin wannan wannan harabar ba laifi a yi sallah cikin haraba ba illa a ciki wa turqul muttasilatu bihi da kuma in masallacin ya zama to matsatse ne misali idan masallacin ya zama to matsatse kuma nan ne ake kare ake juma'a garin nan ne kaurin juma'a kuma sai zaman to yana kan hanya to za a yi yin sallah saman hanyoyin almuttasilatu bihi da suka haɗu da masallacin amma da sharadi idan tasilati sufuf in har sahu zai daidaita bala ba ka gane idan idan aka ce ga masallacin juma'a sahu baya haduwa sai kai sallar sallar ka bata yi ba kun baci karatun akwai wasu masallacin ne a garin nan diyawa diyawa diyawa dakatar da su nan masallaci ne yana gehen hanya nan kuma kwalta ce nan tsakiya kwalta ce kuma ga hili haka sai su su dawo gefen dama su zo su yi sallah kuma ga nan ne masallaci yake na rantse da wanda numfashi na yake a hannunsa wannan sallar ba ta yi ba dole ana buƙatar sahu ya saru da sahu ko ba ci karatun yanzu nan ne masallaci gashi masallaci ne nan da kuma gehen tsakiyar hanya ce kwalta ta raba sai ka dawo gehen kwalta kai sallah ba kai sallah ba dole sai ya zamanto a wannan hanyar alike ta sahu ya daidaita har ya zo can in kai sallah can ba ne shi amma muddin babu sahu tan kai ne kai ka kadan reba ku da naku mutane ku kai gungun ku kun yi wani abu ba sallah ba ku kai mutane na wasa da addini wallahi lazim yo ai abun ba ra'ayi bane fa shari'a ce an shar'anta mu yadda zamu yi dole mu bi karantarwar kuma zaman ka lafiya shi ina fatar mu fahimta to wani zai ce to in masallacin da in masallaci ya ta ciki gaba daya shi ne mace sai a dawo kuma a yi sahu ana buƙatar ittisalus sufuf sahu su hadu na'am wanda ya zo masallaci ya sai sahu bai tuka ba sai ya dawo ba yana sallarsa ba da cikakken lada ta ba da cikakken lada ba a kore sallarsa baki dai amma ladar kam ya rasa ta dan akwai hadisi yake cewa la salata liman salla khalfa safi bala suka ce ba ana nihin bai da sallah kwata-kwata ba ana nihin bai da cikakken ladar sallah in za a ba duk wanda ya sallah a cikin sahulala miliyon to shi bai wuce ba shi 300 ba ko 200 kaga ya asara 100 nawa 700 ya an ba shi 300 ba in ma ka dibi zuciyar shi saboda takabburanci ne sallar ba ta yi ba in kyamar mu shiga sahun ne yake yi saboda su wani ne ke gaba kusa akwai wanda yake kyamar ya shigo sau saboda ya ga wani ne ko ko kuma tana wala Allah saboda ko wata halittarsa ko kuma wani abu nashi na haka dai Allah ya shirya ya yi shi da wata halitta ko kuma irin talaka ne baya da kaya lagirtattu sai na jin kiyamar ya hada sahu da shi to in dan wannan ne yake shiga cikin sahun kwata kwata bai da sallah kwata kwata bai da sallah ko mu karatu Allah ya dace da mu malai ya cewa wa baqal masjid amma da sharadi masallacin ya zama to ya ya yayi yayi cinkoso ya matsi in masallaci bai matsi ba dole cikin masallaci za shiga kuma akwai wasu da suke kuskure sai mutum ya zo sallar juma'a cikin masallaci bai cike ba amma ya tsaya haraba masallaci wala Allah saboda son una sai ta cikin karshe wani kice ya zo na minahiki wallahi minahiki ne dole ka shiga shi ana yin sallah ne fa wajen masallaci in ya cika ko kun fahimta muddin akwai wuri a cikin masallaci bai halitta kai sallah inda ba nan ba ina ba ta kun fahimci karatu Allah ya shirya al'ummanmu da mu baki daya kuma ya kamata malamai su ji tsoro su dinga mutane nasiha wannan akwai karshen karantarwa hada ba a wa yawan wa'azi akan wa'annan ababen tsakani da Allah malamai ba su cika wa'azi ba game da wannan muhimmar akan abin da ya shafi gyara ibada ba a cika ba kuma al'umma ba ma yanzu mu ba sa sauraron wa'azin ba baka bane mu nan ba cika sauraron wani wa'azi ne da ke saurare guda ne ran juma'a shi ma nan ta kama dole ne wani ma kawai kage kole ke zuwa an kare ba. amma bai da alaka da wazi wannan ba su kyauta ba duk wanda zai zo ya sayi liman yayi ruku'i a masallaci ko na juma'a ko na khamsalawa sai ka shiga masallaci saboda kwadayin ruku'i yayi laifi amma sallarsa ta yi sai dai ya yi saƙo amma sallarsa ta yi hukun fahimta saboda alisu salam ya taba salla a masallacinsa sai ya ji bayan an yi suku'i sai ya ji wani ya shigo sai ya can daga baya-baya shi sai ya ruku'i da ya tashi aka tashi ruku'i sai ya dan kwarguso ya taho har ya shigo cikin sau za ka yi da sai manzo Allah ya tambaya waye sai aka tuwa ne cewa da kai da kai kada ka sake ji manzo kada ka sake la ta'ud yace zalika Allahu hirsan Allah ya ƙara maka kwadayin samun sahu da kuma ruku'in amma kuma kada Allah ya ƙara maka samun kwadayin samun raka'a amma kuma kake saki ba babu kiyawu kaga manzo Allah ya mi ya hana to kuma hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai to za a rubuta ma zulubi in annabi ce kada kai kaza sai kai za a rubuta ma zulubi akai mun bayyana Allah ya datar da mu malike cewa arrabi na hudu daga cikin sharuɗan da ake da bukata na ita juma'ar kanta al-khutbatu qabla as-salati shi da ayi khutba gabanin sallah ayi khutba gabanin gabanin sallah wala tasihhu al-khutbatu illa bi hudur al-jama'ati allati tanaqidu bihim al-jum'ah malace bai halitta ayi hulwar space sai al'umma ta zo sai in al'umma ta halitta saboda so ake a isar musu da sako hukun ba karatu kuma manufar yin hudubar ai shine at-tawjih wal irshad a fuskanta da mutane a nuna musu Allah a tsoratar da su a kwadaitar da su da alkhairin ubangiji subhanahu wataala kuma in akwai wani abu na gyara a sa su gyara shine manufar yin hudubar shi yasa ita wannan hudubar babban abin da ya kamata mu fahimta akan abin nan mu fahimta akan ta wani wa'azi ne da ake mutane na sati saboda duk al'umma sun taru to in akwai wata matsala so ake a dinga mutane ishara akan a cikin ta cikin khutba saboda a tada su daga fal abin da daga barci akan abin da ake ba sai ko fahimta ba shi yasa a irin wannan kasashen namu darura ce dole a fassara khutba da yaran da yaran Hausa in kuma inda ba Hausa ake yi ba ai musu da yaren da ake amma kawai ka zo ka ta jibga larabci cikin cikin masallaci ba mai jin larabci to kai ma ya ka bincika kana da naka da shi ba kai abin da aka dora ka aka yi shi ba so ake ka kai kai mutane wa'azi to ana mutane wa'azi da yaren da ba su iya ba na'am bai da za ka zo masallacin juma'a ka aje larabci kwata-kwata ka ɗauko karanta da hausa ta yi eh kawai kana zuwa godiya ta tabbata da Allah muna ƙara gode masa ka karanto kayake da hausa mutane su fahimci dai abin da aka sama gaba ta yi ba wanda da cewa ba ta yi ba duk da wasu da cikin malaman malaka suka su ɗan taskace dole sai an yi da larabci sai an yi larabcin amma ba larabcin bane kudubar kudubar sakon ne shine kudubar aiwa mutane wa'azi kuma ana buƙatar khatib ya zamanto mu'asir mai kudubar ya zamanto yana tafiya da zamani kuma ana son ba laifi a dinga tikirarin kuduba a dinga yau a maimaita kuduba ko mun fahimta Allah ya dacar da mu to ita ji kuduba an yi shi ake yin ta ana yin ta ne idan al'umma suka zo masallaci saboda su ake so a isarwa da sa da sakon malace wa yustahabbu zinatu bi asani thiyabi an so in zaka je masallaci mutun ya kyautata ya ya doki ado ka ci kwalliya da ado da mafi kyawun tufafinka in zaka je juma'a kawai malam ka ci ado da kwalliya in tare giznarkin da ka dauko kasa ka karya hularka da kyawu in ki shiga dai ka wanke ka goge kasa da kyau ka je masallaci in jallabiya ce goge ta da kyau ka kare hulanka ka dauki tafiki ka je masallaci haka ake so ka sa turare kuma amma na fara muku irin abin da HD suke ba sa kyautawa kasan nan ya kamata a dinga musu wazi wallahi malam mawdu kuji tsoron Allah a tattahiya masallaci da guntuwan do kamar ɗan reje kawai mutun amma yanzu a je fa sai ka ga mutun ya ci shoko an yi an yi siraji an yi komi mutum zai ta ofis zai ta wajen aiki sai ya je ya yi wanka ya sa tufafi masu kyau ko zai ta yi biro amma yin za a je matsalaci a ɗauko tsohon jallabiya a sa ya ina imani yake anan tsakanin da Allah an kyauta anan da ka ana son mutum ya sa kaya masu kyau ka je masallaci saboda haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa qassu sharibi kuma ana son mutum ya ya rage asharib shine wannan gashin gashin saman geme gashin baki ka ka rage shi shi ba askewa ake ba rage shi ake yi a sunnance ragewa ake yi ba askewa ba dan kassu aka ci ana nihin a rage ba a aske ba shi daman shi an ya geme ma taba shi haramun ne taba geme da sunan zaka gyara haramun ne ko kun fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma wallahi ku lura mutum yana da geme ya yi kyawu ba haka ba ne wallahi mutum yana da geme ya yi kyawu musamman ba yana da sabuwar amarya sai a dinga ji ana maka wasa da shi eh ina a ba a askewa ko ina annabi bai aske ba sallallahu alaihi wasallam balma usaimin shi da ya tashi fatawa da aka tambaye shi sai ya ce a cin kudin duk wanda ke aske geme mai askin da yake asige mai haramun yake ci ribi fatawa ta usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala haka mu ji tsoron Allah mu dinga barin mu dinga barin gemi mu dinga barin gemi muna sharce saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu mata sun fi son maza masu gemma eh mata sun fi son maza masu gemma saboda namiji da gemi akwai kyau masha Allah eh fatabarakallahu ahsanul khaliqin malati wa qasu sharibi zaka da rage gashin baki da kuma taklimul azafir cire akafi ka cire akafi kafin ka je masallacin ka je masallaci ranar ranar juma'a kaka te da aswaki ai ka te da akahi abin nan zaga zaga kamar mai ka dinka cire ka daidaita ka tsaftace kanka wasiwa kuma la su mutun yayi aswaki kai ni kai aswaki wa masu ɗibi kuma ana son ka sa turare ka shafi turare amma kaka sa turaren da zai hana wasu mutane su kuri kusa akwai wani turare da ke da ƙarfi to ba a son ka sa abin da zai cuta wa musulmi in za ka sa ka jinka sa turare mai daɗi wanda kowa yin zai ji masha Allah kusa daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake so akwai turare wallahi annabin Allah dan wanka ne sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da manzon Allah yake so yake kauna akwai turare sunna ce ka dinga yawan amfani da da turare malaci wa nahwu zalika da makamancin wannan idan mustahabbat kai ado ka cire gashin baki ka cire akafe kai aswaki sai kaka je masallaci kana wa mutane doi bakinka da wayari ka sa akwai mutanen da ba sa kyautawa sai ka tata mamakin ya mata suke zama da su wallahi inda ba ire-iren su bane kaga mutum baya iya yin aswaki ya wanke bakin sa yana ta warin baki wani fa in aka iya bude baki sai kai tsammani wallahi wani wata dushi aka bude saboda tsabar hamami abun ba kyawun kallo malace wa yasqutu fardul jum'ati bi mardin yata'azzaru ma'ahu al-itiyanu juma'a tana sabka tana faduwa da wanda yake fama da rashin lafiya wanda rashin lafiya yake hana sa zuwa masallaci idan mutum yana fama da rashin lafiya da har ba zai iya fita ba to juma'a ba ta tsori kansa ba misali sai mutum ya aksida la qaddar Allah ba da amin ba a kai shi likita yana can ana ai masa fasima an sa masa serum kaga ba damar ya taso ya zo ya zo masallaci wannan uzuri ne an doke masa to mi zashi zai azhar ne raka'a guda hudu kawai azhar zashi shikenan ina ba tar mun fahimta aw la yaqdiru illa bi mashaqqatin shadidatin ko kuma a'a yana iya zawwa amma fa sai da kep sai da wahala sai an ci kwakwa a sai an ga in ga malam Bahaushe ce za a ci kwakwa mala za a mi za a wahala to zai iya zawwa masallaci amma sai da kep sai da wahala sai ya yayi da kep wala Allah ya zamanto zai gaji ko rashin lafiyar zai iya tasowa da makamancin wannan shi kuma musulci baya bukatar ka wahala wallahi ba a samu wahala wa bi tamridin qarib wa bi tamridi qaribin ko kuma kana jiya mara dan uwanka mara mara lafiya kai ba kai bane baka da lafiya lafiya ka kalau amma kana da dan uwa mara lafiya da kake jiyar sa to wannan rashin lafiyar dan uwanka in kai ne ke kula ba wanda zai kula da shi to zaka iya zama baka zo juma'a ba amma duk wanda ya kuskure yayi juma'a biyu bai zo masallaci ba juma'a bai sallar juma'a ba to wannan ho munafiki ne Allah ya kare malai ce au bi khawfi zalim ko kuma a'a kana jin tsoron ka fito masallacin juma'a ka fito masallacin juma'a saboda akwai akwai masu zalintar mutane akwai azzalimai kana tsoron saman hanya za a zalunce ka misali bari mu ba da misali wala Allah ya yi wasu ba daɗi ba sai a ce a kaddara kusa wata ana dan wani da tana dan fatiri ana kama mutuna ko to kai da ka taso kana sallah sabon gari kuma sai aka ce maka ana kamu kuma kai baka da takardu hoton ka bai takardu kai baka da takardu to kaga zaka iya zaka iya sauya masallaci kuma ke zaman kama saboda zaka ko kuma kana jin a'a a shi hanyar na akwai yan fashi akwai yan fashi a hanya ko sai kai daban ka ba sai ka ji ba mun bayyana ko aw bi khawfi zalimin ko tsoron wani azzalimi yu'zihi da zai shiga da kai fi mali fi malihi wa nafsihi wanda zai kwatar maka da dukiya ko zai kwatar maka da ya ji maka kusa fa kasar nan ha sai an doki matakai wallahi muna ba gwamnati shawara ta ji tsoron Allah ta ƙara jaddada tsaro a cikin al'umma dan akwai wasu unguwanni fa da dare baka iya yawo cikin su dan garin ga eh ba wuce sati ba ake bani labarin wani sati guda yanzu ake bani labarin wani dan uwa amini da muke muke rayuwa da shi ya shiga nan nan bayan bar ilafan da dare duka bayan isha'i ne malam ashe irin wannan ungun ne ba a shiga na ci ai gwara kaga mana kowa zaka ga cin ba za mu je ba eh kowa azi ake ba za mu je ba saboda akwai masu masu ƴan sara suka eh aka yi ƙoƙarin amshi masa mashin Allah ya ci mashin ƙwatar mashin ake a wannan wani mala Ismail da rana ma na yi balata da rana na yi aka yi ƙoƙarin amshi masa mashin Allah ya tsare a ƙarshe dai aka ɗansa sare shi da addala kai sai da ya jiya kaga wannan mus irin wannan in kaga akwai irin wannan saman hanyar zuwa juma'a ko sai kai zaman ka kawai ko kuma yanta eh nan gari nan ina maka hirar nan wai sabon gari bayan SOS ai musa SOS ko bayan mara ilafa nan abin ya faru ba yi sati sati guda yanzu yau lahadi ko rana ta yi ake ba da wannan labari kaga wannan musiba ce ya kamata gwamnati ta dinga sa idanu a cikin irin wa'annan unguwin nan da suke gehen gari kar a bar su haka nan saboda in daba ta yawaita fa a can to ciyari za su shigo to kuma in ta shigo su kan ta gwamnati ba za ta sha balantana wanda ba gwamnati ba ko Allah ya kare tsaya al'umma musulmi baki daya malai ke cewa au khaufi narin ko kuma tsoron wuta wata wuta haka sama hanya akwai akwai akwai wuta au sarikin ko kuma barawo au habsi ghurama ghurama illahu ko kuma a'a in ka tafi akwai wanda ke bi ka bashi eh akwai wanda yana bin ka bashi to to kuma in kuka tafi kwatse da shi zai maka to na siriri to sai ka ta takhallaf ba lai inji malam anan yace ho mu'siru shi da wanda ke tsanantawa wanda bai daga kafa shi ira bai mutum baya shi bai bai daga kafa ba na bace dan kana bai ka bashi kaka je masallacin juma'a ba a'a in har ya zamanto wanda ke bin ka bashi in kuka hadu zai maka abin da ba daidai ba wala Allah baka da abun biya kuma ya dan tsananta maka cikin al'umma to babu laifi malace wabil wahal kathir da kuma tabo mai yawa in akwai tabo tabo ai mun san tabo ko to in tabo yana da yawa a hanyar ku ta zuwa masallaci wala Allah in baka hankali kafin ka zo masallaci farar riga ta koma ja farar riga ta koma ja saboda kai da za a sha ku sai kai zaban ka wal matri shahidi ko kuma ana ruwan sama mai tsanani ana ruwan sama to sai kai zaman ka a gida ba sai ka je ba wa akali sumi da kuma cin tafarnuwa in ka ci tafarnuwa kada ka kuskura gaje masallaci ko cikin gurota tsadi inda har in ka bude baki za a ji warinta to an doke maka mun karanta hadisi a wani talakam ko alabin Allah ya ce duk wanda ya ci tahornuwa ko albasa kada ya kuskure ya zo masallacin mu haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam har da ce ma min babi aula kaga da warin tahornuwa da warin taba dan Allah wanne ne fi wani sauki da taba da tahornuwa wanne yafi wa sauki eh tahornuwa ta fi taba ko to amma sai annabi ya ce wanda ya ce tahornuwa kada ya je masallaci to amma mu yanzu fa tambaya ake mana ba ce malam in mutun ya sha taba yayi in mutun ya arwalla ya sha taba tana kai arwallan taba ba bayan gaskiya ta ba ta cikin abin da ke kare arwalla sai dai bai kamata ka je masallaci ba shine magana kawai kakka je masallaci arwallaka bata kare ba amma dai masallaci bai halitta ka je ba annabi ya hana ka zuwa Allah ya dace da mu malace wal uri da kuma wanda yake tsirara wanda bai da kayan da zai sa sai mutun ya zamanto eh yau juma'a misali kai dan wankin ka ka shanya kan kana fitowa suka iske duk an ai maka awon gaba da kayanka ba ka da tufafin sawa kenan ko za ka yi za ka je juma'a ne ko za ka zauna za ka yi zaman ka gida ba a sallah tsirara sai in ta kama babu tufafin kwata-kwata Allah ya datar da mu saura minti na mala abba su zama da minti a minti biyu kafin minti shirin ƙarshe to mu kwana nan kenan ko saboda bayanin da muke so mu yi Allah subhanahu wataala ya gidatar da mu daga wani sati in Allah ya kaddara muna cikin rai da lafiya za mu tashi akan abin da shafi salatu safari na tafaddal eh sallah gaban liman malamai sun tattauna a kanta ta farin bai halitta a yi sallah gaban liman a sai in ta kasance bayan masallacin ba wuri amma in akwai wuri a ba to shi ne mafi abubuwan babu aula ya zama za ka yi hukuma baya amma in ya kasance misalin duka bayan gidaje ne haka kuma gidaje ne gaba ne kawai yake yake fili to wannan wasu daga cikin malamai suna ganin ba laifi wasu kuma suna ganin gaskiya ka hakura da wannan masallacin da je ka samu da zaka yi sallah cikin tsanaki da natsuwa shine mafi a'ala wallahu ta'ala a'lam mun bace tabbayar Allah ya dace da mu aha eh shi matsalar sau kowa zai tsaya ne daidai yanayin girmansa da Allah ya masa daidai yanayin halittarsa in ka da jiki iya daidai inda kake tsayawa baka buɗa baka matsi ba ba a son abu da kafafu saboda in mutum ya buɗe kafafunsa ba zai iya ruku'i da kyawu ba shi kuma in ruku'i bai ba sallah ba ta yi ba kuma ba a son ka matsi so ake ka ta yi tsaka tsakiya kuma bai ta so ake mutum ya ya ya zamanto tsaka tsakiya wayan su kuma suke suke jaye kafafu sai dan ka nemi ka dereta da su to dan su ji tsoron Allah su dena watan aqida ba kyawu haramun ne mutun yana son ya dereta da kai eh kana jaye kafafun ka haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaffufuna sufufakum aw la yakhlifanna Allah bayna qulubikum ko ku dinga dereta sahunku ko kuma Allah ya juye zukatanku kuna da cikin rishin dadin wannan abun dole kake daidaitawa da shake jaya tunaninsa zaka ji kana kyamarsa ba ka son sa shi kuma ba a son ka kyamaci musulmi ko kuma ta alabi cewa ya tahabu tahadu ku hada kanu ku sai ku so juna so ake ku zamanto tsintsiya madaurin ki daya daga cikin muhimmancin zawwa masallaci saboda a zamanto abu guda ne ayin ba ka sai kowa ya sallata gidan shi amma saboda ana son a hada kai mu zamanto al'umma guda daya to sai aka ce mu dinga zawwa masallaci kuma sahun manzon Allah mun gaya muku cewa annabin Allah ka fada da ka fada ake hadawa kuma ana hada diddige da diddige a sahu so ake diddigen ka da diddigen ka da nan makocin ka su hadu sannan kuma ka fada ka da tashi su hadu a sama a ƙasa kuma diddige da diddige a sama kuma ka fada da ka fada su daidaita kun bayyana Allah subhanahu wataala ya dace da mu na mala Isma'il mu ƙara gaba to Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka ɗan uwa yau muna ɗaya da watan Oktoba gobe in Allah ya kaddara biyu da watan Oktoba rana ce da aka keɓance cewa za a koma makarantun nan boko haka ne akwai buƙatar mu isar da buƙatar wasiƙa zuwa ga mutane guda hudu nasiha ta harin zuwa ga jagororinmu farko muna musu fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai kuma Allah ya arzika su da mashawarta na gari ibn malam bashi ke cewa ba a mugun sarki sai mugun mugun mafadi galibin wasu daga cikin jagororin mu wallahi mutanen kirki ne amma saboda ba sa da mashawarta na gari to sai su zama to mutanen banza shi yasa annabin Allah ya ce falyanzur ahdukum man yukhalila dayan ku ya dubi da wa zai yi abuta da farin kiran da muke wasaita da muke tura wa jagororinmu tun daga shugaban ƙasa ministrikin education director national har a zo inspector da su director regional inspectorori da sauransu cewa wannan amana ce Allah ya ɗora a hannunku da kula da ilimin 'yan ƙasa kuma na ga cikin abin da kundin Nijar ya ƙunsa shi ne kowane ɗan ƙasa yana da damar a ilmantar da shi ba wadda doka ce mata Allah ba a wani wanda su suka suka zauna suka tsara kayansu tun da haka ne amana ce Allah ya ɗora ta na ku ga wannan ilimin ya wanzu an samar da shi a cikin a cikin ƙasa kuma muna ba su shawara su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su dinga shawarwari da malamai akan abin da zai kawo ci gaba cikin al'umma ina rantse muku da Allah a cikin dukkan mutane baki daya ba mutane su kai malamai rabbaniyun sanin abin da yake al'asah da kuma as-sawab abin da yake daidai da kuma abin da yake kamata malamai sun fi kowa sanin abin da yake daidai da kuma abin da yake kamata saboda su karanta alqur'anin Allah suka san ma'anarsa su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka san ma'anoninsu to cikin alqur'ani da sunnar annabi ba abin da aka raga Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka ba cikin muka raga a cikin alqur'anin nan kowane abu an yi bayanin sa eh abinda ake kira ministerkin ilimi a ƙasar nan ita ce minister kin education idan ka bi definition kin education to zaka lura cewa abinda ake yi a saman terrain na koyar da al'ummar musulmi da kuma sunan sun sha bamban da juna domin idan aka ce education a turanci ma'anarta a tarbiyya da larabci shi kuma tarbiyya shine kula da abu akan bibiyar mataki har ya kai zuwa ga inda ake da bukata fadaka akwai bukatar jagori su ji tsoron Allah su dauki matakan da ya kamata wajen ilmantarwa kuma a dinga dibin cancanta cikin al'amari ba ɗan uwantaka ba cancantar abu shi ya kamata a duba sannan kuma su san cewa waɗannan yaran duka gaba daya in Nijar akwai 11 miliyan kaza minister kin education wallahi sai Allah ya tambaye sa in a garinka akwai elab dubu kaza a matsakar director regional wallahi sai Allah ya tambaye ka akan karatu su akwai wasu garuruwa da wasu wurare har a kare har a ne ta kare ba sa da mushenni akwai su dewa garuruwa da dama zaka tarar da mushenni sun sun sun abin nan sun yi karanci to samar da wanda za su koyar da mutane wannan haƙƙi da yana ta akan akan gwamnati haka muna ba gurin ta shawara da tawa Allah ta dubi wannan al'amarin. Abu na biyu, zuwa ga abin da ya shafi uwayen yara, su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala san cewa ɗiya da Allah ya ba su amana ce. Obin da ke cewa mamin al'anab ke cewa mamin ra'in ya star'ihi Allah ra'iyya, kuma ya kunu gashin li ra'iyyatihi illa haram Allah alaihi aljanna. ba uban da Allah zai baiwa ƴaƴa iya sannan kuma ya ci amanar wannan ƴaƴan bai kula da tarbiyyar su ba ba ce Allah zai haranta su shiga aljanna daga a matsayin ka na uba alan kiran da zai yi gun uwaye kira ne guda uku kiran farin kowane uba ya dubi ina ne zai kai ɗansa wace lakwal ya kamata ɗana ya karatu shi ma wannan abun dubi ne domin tsakani da Allah tsakani da Allah mu gawa kanmu gaskiya ko musulmi yanzu muna cutar kanmu da kanmu muna kuma cutar addinin mu da kanmu ta yaushe mutum musulmi zai roki dan sa ya kai wa kirista ta yaushe kai a matsayin ka na musulmi ka roki danka ka kai wa kirista dalili sai ce wai can ake ba da education akwai akwai akwai akwai akwai education de qualité de quantité Allah ya ɗaya wannan kalitakin da kantitekin albarka in har babu aƙida islamiyya wai tarke da kai mushanni da suke kula wannan wannan cin amanar musulunci kake baka sani ba kana taimakawa shi kristancin ne ya yadu kuma daga cikin abun su fa su sahidabi kuma abu ne wanda doka ce sun haranta wa kan ƴaƴan musulmi iyanku ne ku musulmi amma kuma ba sa yarda su sa hijabi dan Allah wace aka yi mu kuma a musulunce dokar sa hijabi wajibi ce sa hijabi dole ne yadda Allah ya wajabta maka yin sallah guda biyar haka aka wajabta wa mata ta sa hijabi wannan baba shi ake ake shi ma tsurma na Isra'il nan da gaba Allah ne ya sauke za a wayi gari kana musulunci dan kana kristanci saboda ka kai sa inda koya masa wannan aqidar Daka uba kowane uba ya dubi Allah ya ji tsoron Allah cikin sha'anin ɗiyansa. Ka zaro ma ɗiyanka lakwal ta gari, ina kage ana kwatanta addini, saboda duk abin da za ka kaka mata cewa kai fa musulmi ne. Kun musulunci ne ya maka duk wata gata a rayuwa, da ya kamata kai ma ka baiwa musulunci gudunmuwa a rayuwa. Daka ni ba na ganin dacewar mutum ya kai ɗansa wajen Kirista karatu. Bai ma halitta, bai halitta. Duk da akwai wurare na musulmi a kai su a can. abu na biyu da ya kamata uwaye su lura da shi shine sa idanu akan suturar ƴaƴansu lokacin tahiya lakwal diyawa daga cikin uwaye musamman ma ranar gobe rantire to suna sakaci kwarai daga yariya tana musa makaranta in za ta je makaranta da hijabi da niqabi amma ana ce makarantire in ka ganta gwara karuwa da ita akan titi gwara karuwa da ita akan titi to wannan sakaci da nawa na iyaye daga uwaye ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku nuna ma diyanku wannan tafarkin ba wannan tafarkin na addini shine tafarkin da ake tsira a duniya da alkiyama kuma karantarwa ce ta musulunci ba wayar da babu zabi akai kuma duk abin da kaga musulunci ya zo da shi don amfanin ka ne ba don amfaninsa ba shi ko ko bace karatun abu na uku shine kowane uba ya kamata ya zo ɗiyansa ya ji ya karantar da su manufar yin karatun boko miye manufar da miye ake karatun boko ya kamata duk uba ya zauna da ɗiyansa ya nuna musu mahimmancin karatun boko ɗaya don me ake karatun boko bari kai karatu ne don ka zamanto ofise ko don wani abu a'a don ka sa dinga ɗaukar albashi ba shi da manufa manufar ka dubi halin da ƙasar nan take cike al'ummar wannan ƙasar wallahi ina rantse muku da Allah daga cikin abin da ya ƙara jefa mu cikin rudani a irin wannan ƙasar kaga Allah ya muna arziki amma ba mu san Allah ya muna shi ba shine galiban ma'aikatan gwamnatinmu ba ƙasar bace gabansu aljuhansu ne gabansu Nijar ce fata kai za a ɗauki mutum aiki ƙarfe takwas ana shiga ake fara aiki ƙarfe takwas ake farawa ba ake zuwa ba amma wallahi bai zuwa sai tara da rabi za a cimaka za a sauka ƙarfe ɗaya da rabi ko ƙarfe biyu amma sha biyu ya taho wasa na rantse da Allah wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha ghairahu duk wanda yake irin wannan aqidar billahi ladhi haramun yake ci tun gure kuma kai kai ka ka karuta takardar ritaya kace baka iyawa wani fa zaka je biron sa kai tarar wai a ci maka ya ta doka yara wai daga lakwal ko ya ta doka ya wai shine wanda akwai rena mutane cikin wannan al'amarin fa sai yasa ina ganin kasar nan fa kasar nan cikin masu kula dan kwatanta aikin gwamnati ayi tsakani da Allah mutum uku ne masu ɗan kwatantawa mutum uku ne ƙasar nan yanzu ka ɗauki kadibin mushen da ake ba su sanke zimil farmuwa kwantaraktil da yake cikin daji ya da wuya ka zo sai min baka tarar da shi ba in ma ya tsaye da ke vendirari ce da aikokin sa ya tuhuwa tsaye haka ne amma dai landi ka za ka iske shi lakwal da safe sai an sabka ya zo takwas yana can sai sha biyu da bar sai ya koma kuma sai an sabka kusan kullum haka yake yi kuma albashi ne duka jika saba'in da biyar ne amma ga wani ana bai su jika ɗari uku da hansin kudin kadir ayan yake ɗokawa duka gaba ɗaya bai wuce ya awa biyu a birokinsa gaba ɗaya bai wuce ya awa biyu a birokinsa wannan kana cin amanar 'yan ƙasa ne kuma abin da ba su sani ba ko na rantse da Allah in har baka tuwo ka bari in aka je kiyama duk ɗan Nijar na da haƙƙi a kan ga sai mun tara hannu ka biya mu don da kuɗin mu ake biyan ka kuma wallahi ba mu yahe maka ba na rantse da Allah ba mu yahe ma ba eh Allah ba mu yahi ba daga su ji tsoron Allah su in aka dauke ka baka iyawa to gwara ka je kai zaman kanka ka dinga sana'a kanka amma in aikin wanda zaka yi to akwai bukata ka dinga kula da lokaci to zaka duk uba ya nuna madannan sa muhimmancin karatun da kuma abinda ake son ya zamanto shine fa ya kawo gudunmuwa cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kowane uba ya dinga sa idanu akan awaye abokan diyansa don abin da ba ku sani ba galiban yaranku suna lalacewa ne yanzu daga cikin hanyar tabarewa tarbiyyar ƴaƴan musulmi akwai boko ciki boko nan tana taimakawa wajen lalacewa tarbiyyar ƴaƴan musulmi ƙware da gaske saboda mugayen abokai da ake yi yanzu nan garin akwai lakwalki da wallahi alazim na rantsi da Allah ni gano ne ba jiyo ba billahi ladhi wiwi na ji ana sha cikin lakwal wiwi kwaya cikin lakwal kuma 11 elef ha alakwalkin da aka zuwa wai a an ce education ake yi an zo a yi educating yaro su kaga kwata ka san waye na kamata waye abokanan iyanka a wannan wurin su waye ɗanka yake abota da su su waye iyanka mace take musamman ma da ya mace galiban wasu zaka ta maka an ta kurde na tarafashi billahi la ziyara ta dake samari ana na tarafashi gan na tarafashi ake yi sai kun kula kware da gaske kawai ka je a baka amfuluwa kin diyarka eh kuma uwa su masu lakulukan su dinga zama da uwayen yara akan in ku shirye ku da ratarafashi ku dinga ga wa uwayen yara cewa fa rana kaza da rana kaza ku ratarafashi amma kawai ga yariya ta yi wanka da mace kawai ta ta lakul ilahi ala an ta lakul daga can kuma shikin aiwata ai wani huri kawai kana ganin daga tana ta lakul da kuma ashe ba lakul take yi ba Allah ya sauke eh tana tana tarafa shi abu na na uku da mushanni ma'aikatan gwamnati mushanni da gwamnati doka tana biyan su albashi su ma su ji tsoron Allah subhanahu wataala san cewa wannan aikin da suke yi aiki ne amana ce aka dora a hannunsu aka bayar na diyan musulmi kuma an kai su ne don su tarbiyyantar da su to matsalar da ake samu fa nan shine su kansu wasu mushadin ba su natsu balle su natsa da wasu su kansu ya ga mace madam cewa an tanke educatrice educatrice mai tarbiyyantarwa mai tarbiyyar za ta zo da mesh alakwal ba hijabi kana ganin nan danta da hili kuma wai tsinan ya wai kuma ta zo koyarwa ce eh kuma tarbiyya wai tarbiyya za ta koyar da su mutane kuma ita mata da su ba ta da tarbiyyar to ya kamata ku kanku mushani ku zamanto kuduwa wasu mushani su suka lalata kansu daga cikin musibar da ake fama da ita shine wasu galiba daga cikin mushani eh ole ayi edikakin yariya kuma sai a sai a kulla soyayya da ita soyayya da dalibai haramun ne duk uban da ka san duk mushan da san ba auren yariya za shi ba to yarba kashi da soyayya da ita in ko kai ka ci amanar ubanta ka ci amanar wanda dake ka aikin kasa kenan ko kuma ka ci amanar addininka ka ko gobe da abu na gaba da su ɗaliban su ɗalibai shi ne mu yi karatu da niyyar gudda jahilci wa kawunanmu da kuma al'ummar annabi Muhammad da kuma kawo gudunmuwa cikin al'umma. Mu hidda tunanin cewa za mu yi kuɗi don ba a kuɗi da aikin gwamnati. Haka ne? Ba a kuɗi da aikin. In kana son kai kuɗi, malam je kai kasuwanci kawai. in dai kudi kake so kai kawai je kai kasuwanci amma hidima ce wa al'umma za ka yi aiki ne a biyaka to wannan karatun da za ka yi kai kai don kawo ci gaba cikin al'umma to sai Allah ya taimake ka a rayuwa kuma wani abu da nake so in rihi da shi shine su ɗaliban lokaci yayi a mai da himma a tsarkake niyya a idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma a nemi taimakon Allah a cikin al'amari kuma karatu baya samuwa sai da wasu ababe kusan guda goma wanda wala Allah gobe mu yi bayanin su a cikin karatu adda'uwar dawa da sa'i hanyar samun ilimi mai albarka mai amfani daga cikin mafi girma wannan hanyar jama'a shine girman malamai tsakanin da Allah wasu daga cikin ilimi ba sa kyautawa duk da wasu daga cikin musulmin suke jawo kansu musamman masu wannan abin sai kaje jami'a zaka ga mushanin jami'a su fi kowa irin wannan musibar abka cikin soyayya da da dalibai ba na ce ba a college ba a yi ana yi a college lise ana yi akwai wanda kawai na tubata ake ko ba ta yi ba akwai wanda ba saboda tsabar cin amana zai shirya devoir ko interrogation sai kawai ya tura waya wanda yake so CJ kin kawai ga CJ dan kawai zai mutare take CJ tura kawai gobe da an zo kawai shike dan zuwa masa abu za kawai zuwa za ta yi a wannan ka ci amanar ta ka ci amanar uwayenta ka ci amanar ƙasa ka ci amanar bukanmu wallahi wana muka addu'a Allah subhanahu wataala ya shirye mu baki daya Allah ya gafarta muna sannan kuma dan Allah a lura da kyawu wallahi ku dinga sawa dai ku san hijabi da sa hijabi karatun nan dai yanzu mun ga ya zama wata ibada mai zaman kanta to a sa musulunci a cikin al'amari muna wa kowa fatan alkhairi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin fatan da muka yi kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh